الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيدوري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتينا بزفر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رجوة yau biyar da ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar ga watan march a 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya a karatunmu na tafsiri cikin suratu fatiri ƙarƙashin faɗin allah subhanahu wa ta'ala والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تعمل من أنثى ولا تدعو إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنس ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الله يشي والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب الله سبحانه وتعالى shine wanda ya halicce ku min turabin daga ƙasa summa min nutfatin sannan daga mani summa ja'alakum summa ja'alakum azwaja sannan Allah subhanahu wataala ya sanya ku kasance auratayya namiji da mace وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه باب وتمت شيء wanda za ta ɗauki ciki ko kuma ta haifi cikin nan da ta ɗauka illa bi ilmihi face da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sai da sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta da wallahi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani wanda zai yi shekaru mai yawa a cikin duniya sai da sanin Allah wala wala yankusu min umrihi illa fi kitab haka zalika babu wanda zai zo rayuwarsa ta ragu ko wanda zai zo da rayuwa ragaggiya wanda ba zai shekaru da yawa ba face duk wannan da sanin Allah ne illa fi kitab tunima Allah subhanahu wataala ya sanya shi a cikin littafi wato lauhil mahfuz a wannan sura a wannan ayar inna zalika ala Allah yasir hakika wannan mai sauki ne a wajen Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar tana bayani ne akan yadda kudurar Allah subhanahu wata'ala take wajen samar da dan adam yadda kudurar Allah subhanahu wata'ala take wajen samar da dan adam Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a gurare daban-daban a cikin alkur'ani cewa shi ne wanda yake halittar rayuka baki ɗaya kuma masu sauƙi ne a gurinsa wani waje za ka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa a wahuwa lalzi yabda'ul halka sun yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda yake ƙagar da halitta idan ya ƙagar da halitta kuma ya rasar da ita kuma ya dawo da ita huwa ahwanu alayhi ya fi komai sauki a wajen Allah subhanahu wataala yau a wani waje za ka ji Allah yana faɗa mana waya ƙoli insanu ai zama mitu la saufa ukhraju hayya awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a cewa dan adam ne yake tunanin cewa wai yaya za a ce bayan ya mutu wai zai dawo sai Allah ya ce shin dan adam bai tuna ba cewa da babu shi kuma Allah ya samar da shi wani waje za ka ji Allah yana gaya mana qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra cewa wai wane ne zai kagi zai zai rayar da wa'annan kasusuwa bayan sun riga sun riddige sai Allah subhanahu wataala ya ce a gaya musu wanda ya samar da su daga babu wato Allah subhanahu wataala shine wanda idan ya rasar da su kuma yanzu zai da aike da iko ya dawo da su a wannan kenan dan haka ba yadda za a yi dan adam ya zo ya ce zai yi shakka game da wai tashi bayan alkiyama abu ne wanda hankali ba zai ɗauke shi ba domin abin da ya kamata ka yi ga abin mamaki ba wai dawowanka ba bayan mutuwar taka abin da kake da bukata mamaki gare ka shine ya aka yi Allah subhanahu wata'ala ya samar da kai ya aka yi Allah subhanahu wata'ala ya samar da kai daga babu ya aka yi Allah ya samar da kai daga babu sai ku taɓa na yi na ya aka yi Allah subhanahu wata'ala ya samar da kai daga babu shi ya kamata ka fara ganin kokarin abin ko ka fara ganin mamakin abin Allah subhanahu wataala ya ga wannan ayar ta wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja Allah subhanahu wataala shine wanda ya rice ku daga ƙasa wato annabi Adamu summa min nutfatin sannan kuma Allah subhanahu wataala ya samar da ku kuma daga gudan mani Allah ya faɗa wannan a cikin suratu hajji kamar da na faɗa jiya inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'thi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة آه لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم إفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وتلفظ حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يوهي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله سبحانه وتعالى يقول ya ku mutanen da kuke kokanto daga tashi na alkiyama ku tani ba Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicce ku daga ƙasa sannan ruwan maniyi sannan kalmanto gudan jini sannan mutum ya zo ya zamanto gudan tsoka wanda aka halicce ta da wanda ba halicce ta ba sannan daga ciki wani kirri fil arhami ma na sha muna tabbatar da wanda muke so ya rayu a cikin ciki wanda kuma muke so ya koma za a zai Allah subhanahu wataala cikin kaddararsa da ikonsa zai sa kuma a yi barin wannan ko sannan akwai wanda idan kana so ka rayu sun mami khurdukum iflan mu fitar da ku kuna yara jirajirai sun mala taulago a shiddakum wasu ku sun kai tsufansu wa minkum man yutawfa wa minkum man yuradu ila arzal umuri a cikinku akwai wanda za a rasar da shi tun yana yaro ya mutu akwai wanda kuma sai ya tsufa ma sosai ya ce duk wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kana so ka ga wannan abin to ka duba a gani watar al'arda hamidatan za ka ga ƙasar nan matacciya ce busasshiya ce amma fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukan mata da ruwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ita nan da nan za ta girgije ta haɗe jikinta ta fitar da kayan itatuwa to yadda hakan yake to shine Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al cewa Allah subhanahu wataala shine gaskiya wa annahu yuhi mauta Allah subhanahu wataala shine wanda yake rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wataala shine mai iko akan komai da komai wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha haka zalika qiyama mai zuwa ce babu kokonto tabbas sai kiyama nan ta tashi wa annan la ya ba'as man fil kubur kuma lalle Allah subhanahu wata'ala zai tasar da waɗanda suke cikin a wata kan ainihin kabarburan su saboda haka wannan abinda ayan nan take nuna mana ta wallahu khalaqakum min turabin suma min nutfatin Allah subhanahu wataala shine wanda ya halice ku daga ƙasa annabi Adamu suma min nutfatin mu kuma dukkanin mu nan daga wani dan ruwa ne dan kankanin ruwa Allah subhanahu wataala ya samar da mu yau idan wani bature zai yi gogayya wanda yake ya san ilimin da ake ce mashi embryology yana ganin cewa su ne suka kirkiri sanin yadda yaro yake a cikin mahaifar iyayensa mata to ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala tintini ya riga ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana tun daga abin da shi baturen yake kira da germinal stage har zuwa lokacin da za a yi yaro bi ma'ana tun daga lokacin da mace za ta ɗauki ciki lokacin da ta yi tarayya da mijinta Allah subhanahu wata'ala ya kaddarta wannan ruwa namijin nan a cikinsa zai zai halici dan adam babu abin da Allah bai bayyana ba tun daga lokacin da wannan ruwa zai biyo ta wani waje da su turan suke kiyan shi da fallopian tube har zuwa ya zo ya wada cikin mahaifiya a lokacin da ya wada zai canja daga abin nan da ake kira da sperm ko mani zai koma abin da ake kiyan shi da zygote ana kiran abin da zygote to daga nan wajen zai ci gaba da rayuwa zai ci gaba da rayuwa ya watsa ya je wajen da ake ci mashi uterus a wannan sikka lokacin da zai zama wannan zygote din daga lokacin da aka samu tarayya da kuma sati ɗaya ne cucu da sati ɗaya daga nan bayan wannan sati ɗayan ya wuce shi wannan zygote din zai kakkasu kashi-kashi idan ya kasu kashi kashi zai kuma dunkulewa sai ya zamanto abu guda daya sai ya rabu gida biyu sai ya zamanto abu guda biyu ne guda ɗaya zai zamanto abin da ake kiran shi da embryo shi wannan embryo shine yaron da za a haifa ko yarinya da za a haifa shi kuma guda ɗaya shine zai za a kiran shi da abin da suke kiran shi da placenta inda shi yaron zai zauna kenan an fahimta ko shine inda wannan yaro zai zauna to daga nan wajen wannan zygote din da nake faɗa ya tashi daga abin da ake kiran shi da zygote ya koma abin da suke kiran shi da blastosis saboda haka zai ci gaba daga wannan lokacin ne jikin mace zai ringa fitar da abin da ake kiran shi da zai ringa produce na abin da ake ce mishi hormones shi wannan hormones din dan ya taimaka wa ɗan da yake ciki ne dan ya taimaka wa ɗan da yake ciki shine za ka ga cewa mace ta nemi al'adar ta ta rasa shi ma zai koma wannan al'adar ya zama to abin da zai ringa taimaka wa wannan cikin da za a wata kan ainihin haifa daga wannan na ci maka embryo shi kansa wannan embryo din yana da matakai-matakai guda uku akwai matakin da ake ci mishi embryonic stage shi ne tun daga sati na uku har zuwa sati na takwas sannan akwai irin fatal stage shi kuma fatal stage zai kama tun daga sati na goma na ɗa da yake cikin mahaifiya har zuwa lokacin da za a haifi wannan ɗan duka yana cikin abin da suke ce mishi a fatal stage duka wannan to wannan idan wani zai yi tunanin cewa ya san da wannan to ana so a gaya mashi wannan alkur'anin wannan addinin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin ka bane ba domin kai sai da aka samu wayansu ci gaba na duniya aka samu wayansu ka na'urori na duniya a duniyance ka iya samun wannan ilimin shi ko ya samu wannan ilimin a lokacin da ko biro nan biro haka babu takarda ma babu ita sai dai a ɗauki a ƙasusuwan dabbobi ko a ɗauki fatu ko a ɗauki duwatsu a kankara tun a wannan lokacin shekara sama da guda sama da dubu da ɗari hudu aka faɗi wannan ilimin wannan kadai ya ishe kasancewa to ko duk abin da mai wannan in dai kana ganin wannan shine kololuwar ilimin ka science shine kololuwar abin da kai da shi sanda su suna tafiya ne akan empirical evidences to in dai shine kololuwar imanin ka to wannan ubangijin da ya sauko maka da wannan abin ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi mudabaka da irin wannan naka ko ma yafi naka bayyana to ko in dai ka yarda da haka to ya kamata a ce kuma duk abin da ya biyo baya na sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi domin ga wani abu nan har gidan ka nuna maka abin da kake ganin cewa kai ne ka fara kirkira yau kuma a shi an riga an san da shi shi sa wani wani likita ne shi ba musulmi bane ba embryologist ne mutumin da ya san yanayin daukan ciki har zuwa haihuwa lokacin da aka karanta mashi irin wayannan ayoyin da ayar da take cikin qadaflahul mu'minun shi da kansa yake cewa shi da kansa yake cewa wannan yaushe aka rubuta aka ce mai sama da shekara dubu wannan shine sanadiyar da ya sa a shiga musulunci ya ce saboda babu yadda za a ce gabanin zuwan ci gaban duniya a ce an samu wanda zai san wannan abin a ce kuma cewa ba daidai yake ba zai yi ba ba zai yi ba a ce haka saboda haka sai Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku auratayya abin da ake nufi da auratayya mutum a bangaren mutum za a ga ga namiji ga mace ce an fahimta ko haka zalika idan ka zo bangaren dabbobi kowane a gangar su aure aure aure aure ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin alkur'ani wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ko komai babu wanda komai Allah subhanahu wataala ya halitta auratayya kowanne wani waje zaka ji Allah yana cewa subhanallazi khalaqal azwaja ko kullu mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci komai aure aure namiji da macensa wa mimma tumbitul ardu kai duk zabe da abin da ƙasa take fitarwa na daga tsirrai shi ma aure aure ne ko wata uku ba ba wani wani aboki na yazo daga ƙasar Yarabawa sai ya ce mun yana neman wani me yake suna wani ganye ne sai ya faɗi sunansa da yaran nan ce ai ba a iya sani ba nan sai da aka faɗi sunansa da turanci sai maka tambayi wani sai ce yana da shi da aka je tsinko mai da ya kawo sai ce ai wannan namijin ne mace ni nake nema to mu ba ya ce ai wannan namiji ne mace nake nema to shine Allah ya ce subhanal ladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu da daga kayan tsara ba an ce akwai manguran da baya yi shine namiji ba mangoron da baya fitarwa namiji ne ko amma wanda yake fito da mangoron mace ce ne to haka suke duka a cikin tsirai akwai namijin su akwai macen su wanda ya san irin wannan wani ma ya san irin su ko da yawa wani idan ya gani zai ce wannan namiji ne wannan mace ne muka wata nan ma sai dai cikin dabbobi da mutane wanda yake gani wa min anfusikum hadda kawunan ku ku mutanen sannan Allah ya ce wa min ma la ya'lamu har abinda ma har abinda ma ba ku sani ba haka Allah ya ya halice su aure aure an fahimta sannan sai Allah ya ce wa mata hamil bin unsa wala ta dau illa bi ilmi babu abinda mace za ta dauka na ciki babu kuma wani abinda mace za ta za ta ajiye face Allah ya san babu kowane wannan da Allah ya ce mu koma gidan larabci wa mata hamil min min unsa wannan min din ta zo ne ziyada ce ziyada ce dama Allah subhanahu wataala ya gaya mana inna Allah indahu ilmus sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير cewa inna Allah inda wa ilmu sa'a a wajen Allah ne kawai ya san lokacin da kiyaman nan za ta tashi wai yunzil ghaisa kuma Allah subhanahu wataala shine mai sokar da ruwa shi ya san lokacin da ruwan zai soka a wai yunzil ghais wa ya'lamu ma fil arhami Allah ya san abin da yake cikin mahaifa na mata. To, a nan akwai abin tambayan uwa. Wannan ayar da na karanta, an ce ita ce ayar da take nuni da cewa gaibobi da babu wani wanda ya sani sai Allah. Haka ne? Kuma a cikin gaibobin Allah ya ce wa ya allamu mafil arhami, Allah ya san abin da yake cikin mahaifa. Sannan kuma a wannan ayat da muke kanta ya ce wa ma ta hamilu min unsa wa la ta dau illa bi da abin da za ta dauka nan cike da abin da ta saki Allah ya sani to kuma an ce wannan gaibu ne to ina mutane matan da suke zuwa a ji karatun nan suke zuwa idan suna da ciki ya kai wani wata ba sai ba ko wata uku ne ake iya yin scanning a ce a gaya mata sex a ce wannan namiji ne ko mace ko babu wannan akwai ko kuma idan suka yi ba namijin misali sai a ce an duba an ga namiji sai sai a ga namiji abinda suka faɗa ya ma hu bayyana akan akan akasinsa ba sai ana ana gana bane nake tambaya to kuma an ce Allah ya ce wa ma tamilu min unsa wala tadu illa duk abin nan duk abin da mace za ta dauka a ciki Allah ya sani abin da sai a bar ma wannan ayar ita bata bayyana abin ba can wajen da Allah ya ce inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yunzilu rizq wa ya'lamu ma fil arham to in haka yake nan wannan a da ake ganin gaibu ne to ga wani likita nan shi kuma ya sani ya kenan to ga amsar nan kwanan nan ban san da wa nake magana ba kai ne ko nake cewa ina cikin tafiya ina tuki sai nake yin tilawa sai na zo wannan aya sai kawai wani ilhama ya zo min akan to ga wani abu nan an ce Allah ne kaɗai ya san abin da yake cikin mace kuma gashi ana dubawa a ce mata namiji ne har a faɗi wani abin da ake cin shi EDD cewa za ta haihu lokaci kaza kuma in aka saka in in suka fito wannan lokacin ko dai ta haihu kafin lokacin da sati biyu ko ta haihu bayan lokacin da sati biyu ko to kenan ya tashi daga gaibu to bari ka ga bambancin gaibun ne ban sani ba da Allah ya tashi haka ya ce wa ma ta hamilu min unsa duk abinda ma ma iya tushe'i hakikanin abin haka zalika da ya ce inna Allah inda hu ilmu sa'a wa inna zul ghaib wa ya'lamu bai ce wa ya'lamu man fil arham ba bai ce Allah ya san wane ne yake ciki ba haka yace Allah ya san menene ma da man daban ne ana gane karatun nan saboda haka likita ya san man fil arham likita zai iya sanin wane ne yake ciki namiji ne ko mace amma Allah ne ya san menene shi abinda nake so a gane likita ga yan uwa mata na dukuna nan akwai wata wanda ta taba zuwa ta je ta scanning likita ya gaya mata namiji za ki haifa namijin nan kuma idan kin haife shi zai zama to mai kuɗi ko matsayaci to amma shi kuma ubangiji ya san wannan an gane ko to shine wa ya'lamu ma fil arhami ya san abin da yake cikin bi ma'ana ba wai mujarradin namiji bane ko mace ce bi ma'ana Allah ya san wannan namiji ne za a yi boshi rana kaza sannan ga adadin shekarun da zai yi adadin watannin da zai yi adadin satikan da zai yi adadin kwanakin da zai yi awanni da mintuna da sakankuna da zai yi duka Allah ya san likita bai san wannan ba sannan duk abin da zai zama a rayuwarsa walau mai kuɗi ne walau matsiyaci ne walau mai ilimi ne walau jahili ne walau wanda zai ta'azzara wa jama'a ne walau wanda zai taimaki jama'a ne likita bai san wannan ba tsakanin din nan ba zai nuna mai ba amma shi kuma Allah ya sani shine wa ya'lamu ma fil arham ta aka ya fita ko madalla sanan da yake wa yunzil ghaisa Allah yana saukar da ruwa ba ana ba ga akwai yan focus ake ce musu ba e kwarai kuwa sun san ruwa zai sauka amma sun san cewa wannan ruwan da ya sauka wannan ne wanda zai fitar da tsirrai a samu albarkacin gona ko ko ba shi bane ba to shi ko shi ne wanda Allah ya sani ana gane ko dan duk iya sanin ka da gona baka saka ce wannan ruwan sama na yau shine wanda zai kawo mun albarkacin ba ya aka kada kenan an gane ko to wannan shine abin da da yawa mutane mustashrikiyun da waɗanda suke makiya Allah sai su kawo wannan ayat ta to kuma an ce Allah ya sani a to ga abin da ake nufi nan da yake shi alkur'ani ba zai taba yin kuskure ba kuma alkur'ani ba zai taba gwaranci ba Allah bai ce wa ya'lamu man fil arham ba sai ya ce wa ya'lamu ma fil arhami ma fil arhami Allah ya san abinda ya san menene ba ya san wai wane ne ba a'a ya san menene ana gare ka tunan madalla wa ma ya'maru min mu'ammarin babu wani wanda zai zo ya yi tsawon shekaru a rayuwarsa ko kuma wanda zai zo ya yi gajeriyar rayuwa a ce babu wanda Allah bai sani ba ma wai sanin Allah ba tun da yana ma lauhin mafus a taskace yana lauhin mafus a taskace duk wannan zuwan da muke Allah ya riga ya san da shi Allah ya riga ya dabbaka shi a cikin allon kudurarsa saboda haka babu wani a nan da zai iya cewa yana da garancin zai kai gobe babu kuma wani a nan da yake da garancin zai iya wuce shekaru kaza a rayuwarsa ko wanda duka sani ne na Allah subhanahu wa ta'ala inna zalika ala Allah yasir kuma sanin duk wa'annan abubuwan yasiru mai sauki ne a wajen Allah mai sauki ne a wajen Allah na
وما يستوي البهران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منه مزاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبلغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وما يستوي البحران عن كيف نقول؟ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منه نجاج ومن كل تأكلون لحما ثريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله سبحانه وتعالى أشكم وإنن آيوين نما يقار بيّن لقدرسة أما قبل نما فاسر كلمة باين كلمة yadda al'adar zaman tasirin nan ya kama ya saba shine idan muka tsaya a wani aya muka ɗauko wa'insu ayoyi muna ƙoƙarin mu duba munasabar da ke tsakanin ayoyin baya da ayoyin gaba a ayoyin da muka gama karantawa jiya da yau Allah subhanahu wata'ala ya nuna ya ƙara bayyanar da dalili na cewa fa tabbas alkiyaman nan fa sai ta tabbata sai an tashi kiyaman nan da wani dalili da wani hujja shine da Allah ya buga mana misali ta aiko da a iska ko irsal riyayi Allah ya saukar da iska fatusiru wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban fasukuna ila baladin mayyitin fa ahyayna bi ladha ba'da mautiha sai Allah ya ce kazalika nushur ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya aiko da iska ta ja wata kan gizagizai ko girgizai ko hadari ya haɗu ya saukar da ruwa ya rayar da mataccen ƙasa da wannan ruwan to ubangijin da yake da wannan ikon ya rayar da matacciyar ƙasa da saukar ruwan sama shi ne wanda yake da iko da ya rayar da matacce bayan ya mutu a wa'annan ayoyin to a yanzu kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala haka zalika kuma ya buga mana misali da wallahu khalaqakum min turabin suma min nutfatin suma ja'alakum azwaja wa ma ta'malu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi wa ma yu'maru min mu'amarin wa la yanqus min umri illa fi kitab inna zalika Allah yasir Allah kuma buga mana misali da rayuwar dan adam tun daga samun sa har zuwa haihuwarsa har zuwa rayuwarsa har zuwa mutuwarsa kuma da tashinsa to sai kuma yanzu Allah zai ce to bari in ƙara buga muku wani misali in ji Allah a cikin dai alkur'anin nan cewa to ga wani abin da zai ƙara tabbatar muku Allah yana da iko akan komai ga wani ga wani ga wani katan teku nan amma tekun nan abin da zai baku mamaki tekuna ne guda biyu suka zo suka haɗe guri ɗaya amma wannan ruwan daɗi gare shi wannan ruwan zartsi gare shi kuma abin da zai baka mamaki wannan abin da za ku samu a wannan shine dai za ku samu a wannan to ubangijin da yake da wannan ikon da zai haɗa ruwa guri ɗaya kallar su daban a ɗanɗanan su daban amma kuma ɗaya bai shiga cikin ɗaya ba ɗaya bai shiga cikin ɗaya ba to shi ne yake da ikon da bayan mutum ya koma zuwa ga Allah idan ya so Allah ya tashe shi kiyama ya tashe shi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ma yastawil bahran yace ga wa'insu koguna nan guda biyu wanda ba za ba za su ba za su kamantu ba koguna ne guda biyu ya ce haza azbun furatu wannan kogin azbun mai ruwan daɗi ne kogin kogi ne wanda yake haɗe da ruwan wanda yake cike da ruwa na daɗi wato idan aka ce azbun shine ruwa na daɗi in aka ce mashi kuma furat an ƙara shadda an ƙara akkada maka mai tsananin daɗi ne mai tsananin daɗi ne an fahimta ko kenan sai ce wa haza milhun ujad ga kuma wani kogin shi kuma mai zartsi ne ujadu mai kuma tsananin zartsi ne shi kamar yadda imam al-jawhari yake cewa ba a cewa ruwan zartsi malihun sai dai a ce mishi milhun ko malihun in an samu ba zai wuce ɗaiɗaiku ba a maganganu na laraba kamar yadda wani balarabe wani mawaƙi yake yaban abar soyayyarsa budurwarsa yake cewa walau annaha tafalat fi bari malihin ta bai ce mihin ba walau annaha tafalat fi bari malihin la azbaha ma'ul bahri min riqiha azaba kaji soyayya wai wannan matar tawa ko wannan abar son tawa da za ta yi tofi a cikin ruwa mai tsananin kogi mai tsananin ruwan zartsi to da sai ruwan sai ruwan kogin ya zama to mai tsananin daɗi saboda ya wanta Qur'ani sai da larabci وما يتبع عن هذا أبو فراتن وهذا من الجد ومن كل أتكين كون لديك تكنسو ميروان دائن da mai ruwan zartsin takuluna lahman daliya kuna cin nama wato mai daɗi wanda yake ɗanye bi ma'ana ba wai ɗanyen nama ba ma'ana naman da za ku fitar da shi daga ciki kuna cin kayan a ciki ko dabbobin cikin wannan ruwan ya zama muku abinci wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna kuma a cikin dukkan wa'annan kogunan guda biyu tastakhrijuna hilyatan kuna fitar da ababan daurawa na daga kayan ado na mata ko kuma kayan ado na mutane hilyatan talbasuna wato sarƙoƙi da kuke daurawa ni ma'ana malamai suka ce anan wajen shine lu'lu'u da marjan dukkan su a cikin ruwa ake daukar su an fahimta wataral fulka kuma zaka gani a wannan kogunan ga jirgin ruwa nan wato shi alfulk a larabci shi ake nufi da asafina jirgin ruwa a larabci ana kiran jiragen ruwa masu yawa da fulk ana kiran kuma jirgin ruwa guda ɗaya da fulk duka amma alkur'ani duk inda ka ji alkur'ani ya yi kawo fulk amma da sigar namiji siga na namiji muzakkarin siga to to jirgin ruwa ɗaya ke ne ka don buwaya na ƙur'ani duk kuma inda ka gani alƙur'ani ya kawo fulk da siga na mace ce akai da siga na na mace ce to yana nufin jiragen ruwa ne masu yawa yanzu misali bari mu ji a inda alƙur'ani ya ce jirgin ruwa guda ɗaya shine inda ya ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum sai ya ce fil fulkil mashhun daga cikin dai ayoyi na Allah subhanahu wataala mun ɗauki zuriyarsu a cikin jirgin ruwa guda ɗaya kaga filfilkil mashhun wannan mashhun din ba ba mu'an ba mu'an da ne muzakkar ne kalma ce muzakkara ko to haka zalika to barka ji kuma idan haka jirgin ruwa ɗaya ke rufe anan amma bari ka ga yadda jiragen ruwa masu yawa ya kira ga Allah ya kawo shi da sigar mace shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal ful inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari sai yace me wal fulki allati ba wal fulki allazi wal fulki allati tajri fil bahri bima yafa'u nasa da jiragen ruwan nan da suke yawo sai aka kawo da mace wannan duka mu'jiza ce ta alqur'ani dabbarin ta irin alqur'ani a watar alfulka fihi mawashira haka zalika Allah ya ce a wa'annan da ni'imomi na Allah da da da da kudura ta Allah za ga watar fulka fihi kaga jirgin ruwa a cikin me a cikin wannan ruwan a cikin wa'annan tekun mawahira wato mawahira jam'i ne na mahir wato abinda ake nufi da mahira shine a ƙara sauti sauti za ka ji ce maharatis safina wato lokacin da jirgin ruwa yake tafiya yake yin sauti gunjinsa shine mahir to shine wadda fulka fihi mawakhira kaga jirgin ruwa akan tekun nan yana gunji yana tafiya an fahimta ko wani kuma suka tabbata ake da mawakhira shine yana fuskantar iska yana darata kuma ko kai in kana dara iska kana fuskantar haka ji tara da karar an fahimta ko wadda fulka fihi mawakhira me litabtagu min fadli Allah ya muku duk wannan ne litabtagu min fadli ku hawo jirgin wannan ku je ku nemi falalar Allah ku je ku kasuwanci ku ɗauki kayan kasuwancin ku a jirgin ruwa ko ku je ku ebo kayan kasuwancin ku dai a jirgin ruwa ko wani Allah kun tashkurun dan kwa godewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ita godiya ashkuru kalma ce ko daga cikin sunayen Allah Allah ya ambaci kansa da mai godiya shine inda Allah yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala juna alayhi ay yatawafa bima wa man tadawwa khairan ismi fa inna Allah shakirun alim dan haka anan Allah subhanahu wataala ya ambaci kansa da mai godiya wani waje zaka ji yana cewa inna rabbi la gafurun shakur hakika ubangiji na mai tsirinin gafara ne mai kuma gode wa bawa ne idan ya aiki an fahimta haka zalika a yadda Allah yana gode wa bawa ga aiki kuma haka zalika bawa wajibinsa ne ya gode wa Allah subhanahu wata'ala na daga ni'imar da Allah ya mai ta hanyar ne ta hanyar yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a sai Allah ya ce yulijin laila fil nahari ko wa yulijin nahara fil layl Allah subhanahu wata'ala yace yulijin laila fil nahari yana shigar da dare a cikin rana haka zalika kuma ya shigar da rana a cikin dare an fahimta wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wasu malaman tausayi suka ce abinda ake nufi da yulidu lairi fil nahar wa yulidu nahar fil layl shine lokacin sanyi misali a lokacin sanyi rana tana kankancewa amma dare sai ya tsayi ko menene suke kiran shi da turanci ne short day eh men yawa me ko ajo ko okay shota di yawa shota day longa night to shine suka ce wai shine ake nufi da wannan ayar yulzul layla fil nahari wa yulzul nahara fil layl lokacin da za ga rana ta yi ta zama to dan kankanin lokaci amma kuma dare kuma yayi fadi bayan fa wani wannan tafsiri suka ce a ba haka ba abinda ake nufi da yulzul layla fil nahari wa yulzul nahara fil layl shine yadda kana zaune da daren nan duk duhu ne har alfitir ya keto ana cikin duhu duniya amma a hankali an kalli za ga duhun nan yana yayewa hasken nan yana shigowa to haka zalika idan lokacin magariba ne wata kan hasken nan yana yayewa yana yayewa duhun nan shi ma kuma yana shigowa to shi suke ake nufi da yurjin layla fi nari wa yurjin nari fi layl wa sakhara ash-shamsa wal qamar sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore rana da wata don amfaninmu mu bayan Allah kullun kowanne daga cikin rana da watan ya jiri ya ajilin musamman yana tafiya zuwa ga wani gurinsa wani lokaci da Allah ya wakata mashi cewa daidai lokaci kaza rana za ta waɗi wata ya fito lokaci kaza wata zai waɗi ko ya gushe rana ta fito an fahimta zalikumullahu wannan kan mai aikin sai Allah subhanahu wataala lahul mulk shi yake da mulkin komai da kowa komai da koma wallahi ne ta duna min duni kun ga wanda kuke bauta ma kuke kiran su kuke bauta musu koma bayan Allah subhanahu wataala ma yamlikuna min kimir ba su mallaki komai ba ko da jeda ko da jeda a a a fatar nan da take bayan kwallon dabino kaga mafi kankanta wato Allah ya bada misali da qimir kuma Allah ya bada misali da nakir shine man ya'mal min salati min zakana wa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna nakira Allah ya bada misali da nakir Allah ya bada misali da qimir nakir suka ce idan ka dauki kwallon da biyu ko bushashe ko danye idan ka cire wannan dan fatar qimir din to a tsakiyar wannan kwallon akwai ɗan zare to ko su wa'innan da kuke bauta ma din kowannan abu ba su mallaka ba kowanne to me za ku bauta kanku su ma ba su da komai me za ku damu kanku ku ringa neman taimako a wajen su ku ringa neman kiyayewa ko ijewar shari daga wajen su in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in idan kuna kiransu kuka je ku tsaya gaban turin naku kuna kiransa ba ma sa yasin da kuke cewa sai Allah ya ce kai walau sami'u ko da ma sun ji mastajabu lakum ba su ya bada amsa ba wa yawmal qiyamati ranar alqiyama kuwa yakfuru yakfuru ba amene yakfuruna bi shirkikum ranar alqiyama kuma za su kafirce mu za za su kafirce wa shirka da wuga su ce amu wa muka saka ku ƙarya kuke har tsima sai sun yi junan su wala yunabiyuka mislu khabir babu wanda zai baka labari sai Allah al-khabir masani shine zai baka labari wannan shi ne fasar wa'inan ayoyin na kalmomi ma'anin mufradat ma'anoni na kalmomin wannan aya to yanzu kuma sai mu shiga ma'anoni na ijmali bi ma'ana bayani akai wato da Allah subhanahu wataala ya ce wa maisul bahran hadha azbun furatun sa'igun sharabu wa hadha milun najat wa min kullin takun la man tariyan wa tastakhrijuna hilatan talbasuna wa tarfuka fihi mawakhira tabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun Allah subhanahu wataala ya koro mana wujjoji wujjoji da za su tabbatar cewa shine mai iko akan komai da komai komai da kowa Allah ya ce wa mace bahra kai duba zuwa ga wa'annan koguna guda biyu haza azbur furatun wa haza nilhul ujaj gashi nan wannan kogin da kake ganin sa guda ɗaya azbur furatun mai ruwan sanyi mai ruwan daɗi mai tsanani tsananin daɗi wa haza nilhul ujaj sa'igun sharabu wa haza nilhul ujaj wancan kuma gashi nan a a a ruwan zartsi gare shi mai tsananin zartsi an fahimta ta Allah subhanahu wato anan akwai wannan ko babu yes akwai shi wasu suna ganin cewa Atlantic Ocean da Pacific Ocean inda suka zo suka haɗe za ka tarar da cewa ga su sun haɗe a wani wajen da ake ci mishi Alaska Hills ne ko me yake da suna ne sun zo sun haɗe amma za ko a TV kuna ganin irin wannan ko a wayoyin ko ga su kalolinsu ma daban-daban ne kalolinsu daban-daban ne ruwa wanda kai da za ka ɗebo ruwa a kofi ka ɗebo wani a kofi daban wani kala daban-daban ka samu ta ƙwarya ka zuwa kana zuwa nan da za su haɗe to ga kuma wani buwaya ta Allah shi kuma ya haɗe su guri ɗaya amma wancan ruwan zartsin bai shiga cikin ruwan ruwan daɗin nan ba wannan ruwan daɗin bai shiga cikin ruwan zartsin nan ba idan ka ɗebo na zartsin ka sha za ka ji zartsi idan ka ɗebo na daɗin ka sha za ka ji daɗi wannan ya ishe ka kawai kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir ne Allah yana nuna mana a wannan ayar yana nuni zuwa ga ƙarfin kudurarsa subhanahu wa ta'ala ta hanyar halittar wa'insu koguna guda biyu kowannen su ruwan su daban-daban ne wannan yana da daɗi wancan kuma ruwan nasa yana da zartsi shi yasa wannan kudurar Allah ce aya ce ta Allah shi da yawa a gurare daban-daban alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wannan kama a cikin suratul furqan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa allazi marada al-bahrain hadha 'azbun furatun wa hadha milhu najat wa ja'alna bainahuma barzakhan ko wa hijran mahjura yace wa huwa allazi marada al-bahrain Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya hade wasu koguna guda biyu ga wanda yake da ruwan daɗi ga wanda yake da ruwan zarɗi amma sai ya sanya ne wanda ana bayyana kuma barzakhar sai ya sanya madalai a tsakanin su biyu kuma kai za ka gani an fahimta ko a cikin suratul rahman ya gina cewa marajal bahrain yaltaqiya bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban shine fa wanda ya haɗa wani koguna guda biyu bainahuma amma tsakanin nasu barzakhun akwai wani madada akwai wata katanga ta Allah ba su hadewa an fahimta haka zalika cikin suratul namli Allah subhanahu wataala yana cewa amman da Allah da qararan waj'ala khilalaha anhara waj'ala bainal bahraini hajiza a ilahum Allah an fahimta to wannan da yawa a tagarin a cikin alqur'ani a أو ميت البحران هذا أذن فراش سائل شاب وهذا من الجد ومن كل تأكلون تو سنجيا ومن كل تأكلون لحما طريا a cikin kowanne daga cikinsu kuna fitar da abinci kuna fitar da nama kuna fitar da kifi da dangogin dukkan nau'o'i na na dabbobin da suke cikin ruwa a cikin wancan mai zartsin da kuma cikin wancan a a a mai jaɗin kowanne kuna fitar da abin nan abinci a cikinsu don me kawai ni'imar ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana fa wannan kada ya isa mutum ya gode wa Allah Allah yana cewa wa huwa allazi sakhara al-bara litakum min daman sariyan wa tattakhuju minhu hilyatan talbasuna wa talfulka mawakira fi tabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya hore muku ya hore muku kogi ko koguna me sa ya hore muku me hikimar hore ko kuna sai ce da ta kulu mini lamun tsariyan don ku fitar da abinci ku fitar da nama daga ciki bayan wannan shine kadai ni'imar da Allah ya mana na na samar da koguna ba shi kadai bane ba sai Allah ya ce wa tattakhuju min hilyatan talbasuna dan ku fitar da kayan ado da za ku sanya a jiki shine a ato gane bi gane uku nan wadal fulka mawakhira fi a wannan kuma ai wadal fulka fihi mawakhira a wannan sura ita kuma a wata sura kuma wadal fulka mawakhira fihi zaka ga kuma Allah ya kara maka wata ni'ima ta sababin hore maka kogi shine ka hau jirgin ruwa ka je kai kasuwanci an fahimta ka je kai kasuwanci ko ka je kai tafiye-tafiyenka ko da kuma tourism ne za ka je kai duka wannan yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya horar mana da teku da koguna teku za ta muske ko shi ko jirgin ruwa baya shiga ko to teku kenan a cikin suratul ma'ida Allah yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wal sayyara wa hurima alaykum saydul bahri ma kuntum hurma wa taqullaha allazi ilayhi tuhsharuna yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu Allah subhanahu wata'ala ya halarta muku abinda kuka farauto na daga nama na koguna na ruwa Allah ya hore mana duk abinda aka yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa uhillat lana maitatani an halarta mana cin mushe ko kuma matattun abubuwa guda biyu wa huma alhutu wal jarat shine kifaye na ruwa wal jarad da fari dan haka in kaga mutum ya ci fara kaka da mu yawa wata takhrijuna min hilatan tamasuna ko sannan kuna fitar da a hilyatan abin ado ko abin daurawa ko kace sarka da kuke sanyawa duk a mai duk a cikin waɗannan kogunan kuna iya fitar da murjani kuna iya fitar da lu'lu'u sune su diamond da sauransu ko duk a cikin ruwa ake samun su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul rahman yake cewa yukhrij minhum al-lu'lu wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban a cikin waɗannan koguna guda biyun nan ana fitar da lu'lu'i ana fitar da murjani wai wani ni'ima ne na ubangijinka wata aya ce da ni'ima ta ubangijinka za ka karyata an fahimta saboda haka wannan kadai ya ishe mu mu gode wa Allah lokacin mu gode wa Allah subhanahu wataala ayar ma ba mu kai ta ba to amma dai mu bari kai gobe aka yi wannan ayar saboda akwai bayani da yawa a karkashin ta inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladar inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kiyama daga dukkanin sharuka abubuwa da suke damu mu a wannan ƙasa tamu ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yayi mana a kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su da lafiya zama lafiya ya ba su da yawata Allah ya bayyana dukkanin bukatun ya kuma dukkanin addu'o'in mu ya kuma dukkanin ibadun da muke a wannan wata inda suke neman addu'a a gurin mu Allah ya biya mana biya musu kuma dukkanin bukatun su fatiha ma'a salatul fatiha alhamdulillah آمين آمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله